إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yammaci ne yau wata mun shiga yammacin ko kuma daren laraba wanda ya daidai da daren 29 ga watan zulhijja hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka koma wasta madina yau shekara 1430 wanda ya daidai da sha biyar ga watan disamba shekara ta dubu biyu da tara in ba manta ba a makon da ya gabata karatun wannan littafi na sifatul mu'mina as-sadiqa littafin nawal bintu abdullah muna mu'atamman kai karke-karken watan mukaddima da ta yi tana mai shimfiɗo wasu maganganu da ke nuna amsa akan tambayar da ta yi na cewa wace ce mumina mai gaskiya a imaninta wacce da gaske mumina ce ta lissafo mana abubuwa har guda bakwai wanda na shida ta ce muminar gaskiya yar arziki da gaske irin albarka ita ce wacce mai aiki ce da shari'ar Allah da kuma umarni na Allah mai yin aiki ce ita da abin da ta sani kuma mai kira ce zuwa ga abin da take aiki ko ta imani da shi na bakwai ta ce momina inda ta gaskiya ce muna samun ta a lokacin da Allah ya jarrabe ta da musibu na rayuwa muna samun ta tabbatacciya irin yadda ka san dutse na kafuwa gyam ba ta canzawa ba ta zuwa wurin boka ko ɗan duba ko ɗan sihiri ko ɗan tsubbu ko ma ɗan waye tana tsayawa jam a kan imanin da ta yi kuma tana mai imani da cewa lallai dama Allah zai iya jarrabata tunda ya jarrabu waɗanda suka wuce kafin ita sakamakon imanin da suke da ubangijinsu a siban nasu an yi turako an ya kulu amanna wa hum la yuftanun Allah ya ce ba zai yi ba wala qad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala laman alkazibin wani wurin yana cewa amta da kulul Allah yana cewa am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasulu والذين آمنوا معه متى نصر الله قال إن نصر الله qarib saboda haka momina a lokacin da Allah jarrabe ta da musibu na rayuwa tana tsayawa gam akan imani ba ta canzawa dan Allah ya jarrabe ta da mugun miji ko muguwar kishiya ba ta cewa bari ta je ai sihiri ko ai tsubbu ko ta je wurin boka ko dan duba ko dan mamini ne tana nan gam ba za ta je abin da zai bata mata imani ba saboda haka duk wasu maganganun banza ko ya suke ne ba sa firgita ta kuma masibin duniya ba sa girgiza ta imani yana nan kafe ya sami gindin zama a cikin zuciyarta don wata musiba da zai same ta kullum za ka ga tana mai neman sakamakon lada na haƙuri a kan wannan musiba a wurin Allah to a yau za mu tashi ne akan gaba farko in ba ku manta ba dama na ce malamar za ta biyo daga baya ɗaya bayan ɗaya a gaɓoɓin nan ko za ta ƙara fasa su ta faɗaɗa su inda ke da buƙatar kawo aya a kawo inda ke da buƙatar kawo hadisi a kawo inda ke da buƙatar tarihin wani cikin magaba don ƙara tabbatar da gaɓar da ta ƙulla akan tabbatar da cewa wacce ta siffanta da wannan siffa ita ce mumina to in ba ku manta ba amsar da ta bayar na farko ta nuna mana cewa mumina mai gaskiya a muminancinta ita ce wannan matar wacce ta yi imani da Allah shine ubangijinta ta yadda Muhammadu shine annabin da Allah ya aiko mata ba za ta yi rayuwa ba sai yanda ya ce ta yadda musulunci shine addininta za ka ga ita mai nuna soyayyarta ce ga Allah da manzonsa mai yin da'a ce kuma da umarnin Allah da manzonsa ko ba kuma tana sanya tsakaninta da saba ma Allah ko annabi tana sanya wata katanga da wani abu wanda zai taimaka wurin hana ta yin wannan to abin da muke so ku ɗauka a nan shine da malamar ta ce muminar gaskiya mai kauna ce da soyayya ga Allah da manzansa mai kuma yin da'a ce ga ubangijinta ko mai da'a ce ga manzon da Allah ya aiko mata to sai malama ta ce a shafi na sha uku al'ula المؤمنة الصادقة إن نتشي أبايا وحب حال الله دا كونت دا أكا تنام الله دا صن دا تكي الله ولرسوله دا كما صن دا تكي منزل الله صلى الله عليه وآله وسلم جماعة المسلمين كنغاني تشي إن المؤمنة الصادقة للي مؤمنة مي غسكيا أمومنا شنتا هي تلك المرأة إتتي والنمة المحبة لله wacce ke nuna soyayyarta ga Allah wa li rasulihi mai nuna soyayyarta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hiya tilka allati tuqaddimu hubballahi wa hubba rasulihi ala nafsiha ita ce wannan matar waccan matar wacce take gabatar da son Allah take take gabatar da son manzon Allah ala nafsiha akan son ranta an gani saboda haka yake yar uwa mumina in dai da gaske ne kin ji sai kin rinka gabatar da son Allah da son manzansa akan abin da na kiran ke so idan ga abin da Allah ke so ya zaɓa ga abin da manzan Allah ke so ya zaɓa to amma kika ji ke akwai abin da na kiran yake so kuma kika fifita abin da ran kike so akan wanda Allah da manzan shi suke so to daga ranar kin gane ke ba mumina gaskiya ba ce قاعدة قرآنية الله يأتي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا saboda haka ita mumina ita ce wannan macen wacce take gabatar da son Allah da son manzon Allah akan nata son wa waladiha kuma tana gabatar da son Allah da san manzon Allah akan abin da ɗanta ke so an gane ko da san da take wa ɗanta wannan ajma'ina tana gabatar da son Allah da san manzansa akan san mutane gaba ɗaya jama'ar musulmi kun gane idan ga abin da ran take so amma ya saba mana Allah da annabi to ta haƙura za ta zaɓi abin da Allah da manzon shi ke so jama'a kun gane idan ga abin da ɗanta ke so amma Allah baya son abin annabi bai son abin to sai takura ko da dan nan zai mutu sai dai ya mutu idan ga abin da mutanen duniya duka suka haɗu suna so amma Allah da manzon shi ba su son abin to sai ta zaɓa abin da Allah da manzo ke so ta yi watsi da abin da mutanen duniya kakkaf suke so in kin fahimci wannan a matsayin ki na mumina irin kayan da ƴan uwanki mata za ki ga suna sha'awa sai ki kalla ki ga in duk sun taru suna so ya dace da irin tufar da Allah da manzon shi ke san musulma ta sa'i sai ki so kawai in ko ba haka ba ba abin da ya dame ki da cewa za a ce aike ba kauya ce aike ba ki waye ba aike ta dace aike kaza ce aike kaza ce a ake kin yarda kin zaɓi abin da Allah da manzo ke so ne kin yarda kin ki abin da su suke so wannan yana tabbatar da kasancewar gaskiyar ke mai imani ce malamar ta ce kai fala ta kunu kazalika to yaya ma wacce ta zama haka ba za ta zama mumi na gaskiya ba wacce ke fifita son Allah da annaba akan son ranta da abin da ɗanta da mutanen duniya duka suke so idan har mace ta zama haka yaya ma za a yi a ce wannan ba mumina ba ce bayan wahiya ta da'u nasaba ainiha qala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bayan kullun tana kafa idanuwanta an gane tana sanya kafuwar idanuwanta akan maganan nan da annabi ya ce watan kullum idanta duk inda take abin da yake kallon mata kawai shine wannan magana ta annabi an gane ita ba ruwanta ba abin da idanta yake kallo illa wannan magana da annabi yi wata magana ce da annabi yake cewa la yu'minu ahadukum ɗayan ku baya zama mai imani hatta akuna ahabba ilaihi har sai na zama mafi soyuwa a wurin shi min waladihi fiye da ɗansa wa walidihi sai ya zama ni ne mafi soyuwa a gare shi fiye da mahaifinsa wannasu ajma'ina sai na zama ni ne mafi soyuwa a wurin shi fiye da mutanen duniya gaba ɗaya jama'ar musulmi kun gane wannan hadisi al-imam al-bukhari da muslim su suka fitar da shi watan kullum mumina haka abinda take kallo kawai da idanta shine ta yarda cewa ba wani da zai zama da imani sai annabi ya fi soyuwa a wurin shi fiye da watan ɗan shi yanda yake son ɗan shi da uban da ya haife shi da mutanen duniya gaba ɗaya kullum ita abin da ke idanta kenan saboda haka ko da a ce kana kallon wai wancan mutane na so to ita ba abin da take kallo ba kenan wannan hadisin take kallo shi ne ce shi ne ta fifita son Allah da son manzon shi akan abin da ɗanta ko mahaifinta ko mutanen duniya gaba ɗaya suke so jama'ar musulmi kun gane wannan ko Allah kyauta wannan hadisi al-Imam al-Bukhari kamar yadda muka ce da Muslim su suka fitar da shi wa ta'lamu aidan kuma haka mu'minar gaskiya tana sani kuma bi anna mahabbataha hadhihi ko bi anna mahabbataha hadhihi lillahi wannan soyayyar tata wannan soyayyar da take yi ga Allah wa li rasulihi wannan soyayyar tata da take wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama takunu sababan li husuliha ala halawati al-iman kullun tana ganin son da take wa Allah da manzansa su ne suke sa su ne suke kasancewa sababi dalili kenan da samunta akan zaƙin nan na imani watan son Allah da manzo da take yi su suke zama dalilin samar mata da zaƙin imani na asali قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم me yasa saboda manzon Allah ya ce salasun abu guda uku man kunna fihi duk wanda waɗannan abebe guda uku suka zama tare da shi waje da bihinna halawatul iman to ta dalilin su ya samu zaƙin imani da Allah ke neman ɗan adam ya ɗanɗana game da shi Allah ɗin na ɗaya an ya kuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma ya zama Allah da manzon shi su ne suka fi soyuwa a wurin mutum fiye da duk abin da ba su ba duk wanda ya zama haka to ya ɗanɗana asalin zaƙin imanin da Allah ke neman ɗan adam ya ɗanɗana Allah da manzon shi zan su suka fi soyuwa a gare ka fiye da duk wani abu wanda ba su ba jama'ar musulmi kun gane to malam ya ce abu uku amma ya kawo ɗaya abu na biyu da annabi ya faɗa shine wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah mutum ya ji yana son wani ba abin da ya sa ka ji kana son shi sai don Allah sai dan yana son addinin Allah ya dage yana bin sunna ta annabi ya dage yana bin abin da Allah ya ce a yi wannan ya sa kawai ka ji kana son shi baka so ta dan saboda tana da kyau ba a'a baka so ta dan ita fara bace ko dan tana da nonuwa ko tana da duwawu a'a baka so ta dan yar manyan mutane ba ce a'a ba dan tana da matsayi ne kaji kana son ta ba a'a saboda tana son Allah ne kadai kaji kana son ta haka ko ke ma baki ji kina son shi wai dan wani abu ba ba dan yana da kyau bane ba dan yana da kumbar susa ba dan yana da arziki ba kenan ba wai dan fari bane ba dan baki bane yana da kyau a bakin nasa ba dan kan a'a ba wai dan dan manyan mutane bane ba wai dan shahararre bane dan wata kaga ita abin da take so kenan ko da zai zama watan ita dai a san wanda za ta aura wanda za a sani za ka ga ko dai ya zama mawaki ne to in dai an san shi ita wata sha'awar ta kawai ta auri irin wannan wata ko sha'awar ta a ce malami ne sananne kawai an san shi duk inda aka faɗa an san shi wannan yasa take san shi ba wai don Allah ba ba wai don abin da yake kai ba to ba irin wannan ake nufi ba a'a kin ga kokarin biyayyar da yake wa Allah da manzansa ne kadai wannan ya sa kika ji kina son shi to shi kenan wanda ya zama haka to ya ɗanɗana asalin zaƙin da ake nema na imani mutum ya ɗanɗana shi kai Allah ya taimake ka ka ɗanɗana tun da kana son wani ba don komai ba sai don Allah sai don kaga yana son Allah yana bin sunna yana bin abin da Allah ya ce jama'ar musulmi kun gane wannan ko fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi yasa manzon Allah ya ce waɗanda suka so juna don Allah ranar kiyama sai Allah ya aje wani mumbari na haske sai ya ɗaura su kai su zauna a rinka nuna su ana cewa waɗannan sun ƙaunaci juna ne a duniya saboda Allah jama'ar musulmi kun gani daga cikin mutum bakwai da Allah zai wa inuwa ranar da ba wata inuwa sai wannan inuwa ta al'arshin Allah kawai har da wanda ya so wani saboda Allah kawai jama'ar musulmi kun gani kawai kaga mutum ne mai kokarin bin sunna yana kokarin bin abin da Allah ya ce wannan ne kawai ya ja ka ji kana son sa kawai kaga tana kokarin bin sunna tana kokarin bin mai Allah ya ce wannan kadai yasa ka ji kana son ta in ita tafi kowa muni kai dai kana son ta dan tana son Allah in shi ya fi kowa muni kina son shi kawai dan saboda kin ga yana son Allah to wanda ya zama haka fa jama'a abinda ake nema na asalin zaƙin imani to ya sha shi jama'ar musulmi kun gane in ko mutum bai zama haka ba to duk yanda ake magana yana da imani to har yanzu dai asalin zaƙin imanin bai riga ya ɗanɗana sa ba abu na biyu kenan abu na uku annabi ya ce wa an ya karaha an ya oda fil kufri ba'da iz an qadhahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa fil nari annabi ya ce abu na uku wanda ke sa mutum ya ɗanɗana asalin zaƙin imani shine mutum ya ji yana kyama ya ji baya so a rai shi ya koma ma kafirci ko wani aiki na kafirci ya koma ma son kafirci ko abin da ya shafi kafirai daidai da hula in ta kafirai ce sai ka ji a ranka ba ka ƙaunar ka sata in da ka sa to yanzu ba ka so riga in ta kafirai ce sai ka ji a ranka ba ka ƙaunata in da ka sa yanzu ba ka son ka ƙara sawa to wannan kana kyamar komawa kafirci bayan Allah ya tsamar da kai daga shi to ka ji kana mugun ƙi da kyamar komawa wannan irin aikin kama ya karau kamar yadda mutum yake ƙin baya son an yi ƙuzafa finnari in an tashi kiyama a wurga shi wuta haka baya son ya koma ma yin aikin wani abu na kafirci to wanda ya zama haka ya ɗanɗana asalin zaƙin imani jama'ar musulmi kun gane ko saboda haka duk wanda ke san ɗanɗana asalin zaƙin imani ba compromise wadda fi silmi kafa in ko ka raba kafa Allah sai bar ma waccan abin da ka raba kafa da shi din gaba ɗaya baya su saboda haka in za ka yi musulunci ka yi gaba ɗaya dan ba za ka yarda da wani bangare ba ka yarda da wani bangare Allah ya ce afa tu'minuna bi ba'd kitab wa takfuruna bi ba'd فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل أما تعملون سيما لن يتشي وانا حديث الحديث شيما حديث النان الإمام البخاري دا الإمام مسلم سوسك في تدشي سيما لن يتشي إن المؤمنة الصادقة إتمومي نرقك هي التي تبذل نفسها ita ce wadda take sadaukar da rayuwarta take ba da rayuwarta wa malaha kuma take ba da abin da duk ta mallaka take sadaukar da dukiyarta gaba daya ba fa wani bangare ba wa waladaha kuma ita ce take sadaukar da rayuwar ɗanta falzata qabiha wanda shi kamar wani ɗalli ne na hantarta an gane ko to tana ba da rayuwar ɗanta wa kullama tamliku kai duk abin da ta mallaka tana ba da shi an gane ko tana watan sadaukar da shi fi sabili nusrati dinillah wurin hanyar taimakawa addinin Allah ba abin da ya dame ta tana iya sadaukar da rayuwarta don taimakawa addinin Allah tana iya bari rayuwar ɗanta ya salwanta don taimakon addinin Allah tana iya barin duk wani abu da ta mallaka ya salwanta wurin taimakawa addinin Allah wa rafi rayatul islam kuma tana iya salwantar da rayuwarta tana iya salwantar da dukiyarta duka tana iya salwantar da rayuwar ɗanta tana iya bari duk abin da ta mallaka ya salwanta wurin hanyar ɗaga tutar musulunci jama'ar musulmi kun gani to mu ne na kungiyar da take amma ce ta nuku-nuku ana maganar taimakon addini tana ta nuku-nuku to ina muminanci to kai ma ku haka abin yake kanka wazzaudi haka na muminar gaskiya ita ce ke tsayin take tsayawa tsayin daka wurin ba da kariya da tsariya an sunnati habibiha za ga tana ba da kariya an gane ko game da sunnar masoyinta al-mustafa zababban Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil ula wal akhirah saboda haka duk inda mumina ta ji za a taɓa wani mutuncin sunnar annabi to ba ta yadda tana tsayawa ta ba da kariya ta duk yanda za ta iya kawai sai dai ta mutu amma in ta ji za a wulakanta za a tozarta sunna to tana tsayawa tsayin duka ta ba da kariya a kan haka jama'ar musulmi kun gane wannan ko duk za ku ji waɗannan maganganun duk za ta fasa su ga yana a gaba saboda haka malamar ta ce fatadhi bi kulli shay'in tana bayar da dukkan komai da ta mallaka dan ta samu shiga wurin Allah fi sabili zalika wurin hanyar daga addinin Allah tana iya bada komai har rai shine mafi tsada ta yadda da maganar da Allah yake cewa inna Allah hashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillahi فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والفرقان ومن أوفى بآده من الله فاستبشروا ببيئكم الذي بايعتم به وذلك جزاء هدي زوا كرشي جماعة المسلمين wani ciniki ne nawawi ya ce ba a taɓa ganin irin shi ba domin wanda ya halitta shi ne ya sa kayan siyarwa wanda ya abinda aka halitta ya zo zai siya menene wanda ya halitta ya aje na kayan siyarwa ita ce aljanna kai da aka halitta ka zo ka ce za ka siya to menene ka biya wanda ya halitta ko ya yadda ka biya shi ya baka aljanna shine ranka abu mafi daraja a wurin dan adam rai ya yadda kaya da Allah ya aje na siyarwa aljanna ya yadda zai ba da ran shi dan Allah ya bashi wannan aljanna da ya sa a kasuwa to a ina ne filin kasuwancin shine fagen jihadi za ka je ka yaƙi don ɗaga addinin Allah ko dai kai sa'a a kashe ka ko kuma kai sa'a ba za a kashe ka ba amma za ka damu ka samo ganima ka zo ka more a rayuwar duniya kuma aljanna na caya kiyama tana jiran saboda haka malam ya ce ko kuma malamar ta ce mun saba da karanta rubutun maza ta wannan littafin na mace ne ta ce wala na fi salafi khairu kudwa watan mafi alherin abin koyi ya zama a gare mu dangane da abin da ya shafi magabatanmu na kwarai su ne sala ku karanta ihya sunna duk inda ya zo kulla wani babi ɗai ɗaya ne babin da ba za ka ji ya ce wattiba'u salafi auna bin salaf akan komai shi ya fi dacewa sai ka ji ya ce bal huwa wajib kai ba ma wai shi ya fi dacewa ba dole ne ma abu salaf in dai ana so a zauna da Allah lafiya me yasa to Allah ya ce wa mai shaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina sune salaf nuwallihi ma tawalla sai mu bar shi da abin da ya jawo kanshi wa nuslihi jahannama yana mutuwa mu kona shi da wutar jahannama wa sa'ad masira makoma ba ke kyau ba kuwa duk wanda ya saba ma hanyar salaf to billahi allazi la ilaha illa huwa sai Allah ya bashi da abin da ya jawo kanshi yana mutuwa wuta zai shiga yana mutuwa wuta zai shiga makoma ko ba ta kyau ba shi yasa kaga ko wallahi ka je karanta cikin atba'u tabi'ina da tabi'ai suna da wani irin ƙoƙari wurin bin sahabbai domin tabi'i ne fa idan zai yi dariya wai sai ya yi irin dariyar da wani sahabi ya yi ba zai wuce yanda yake yi da fuska wurin dariya murmushi ne to in zai yi baya yi ya wuce yanda ya ga sahabi ya yi dariya fa kawai wanda kai sai ke ta buga kafa kana kyakyatawa ka faɗi ka tashi su suna ganin har wurin yin dariyar in akwai alkhairi to yanda wani sahabi yayi to shine alherin bari in yanda yi to bari a ce wurin ibada jama'a bari a ce wurin mu'amala ta yau da kullum tsakaninka da bayi ka dai kai tunani saboda haka mafi alherin abin koyi to ya zo mana ga nan tare da mu cikin abin da ya zo kan magabatanmu wa arwa'i misalin kuma mafi kyawan misali muna da shi cikin koyi da waɗancan magabata namu li hadhihi mahabba as-sadiqa da irin wannan kaunar da ake so a nuna ma Allah da manzo kauna ta gaskiya to ga misali na ɗaya wanda za a ɗauka daga su salaf da ke nuna kauna ta gaskiya da ake so aima wani ko kuma kauna ta gaskiya da fifita Allah akan kaunar wani malamar ta ce fa fi tariqi audatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min gazwati uhud akan hanyar dawowar manzon Allah daga yakin uhud mun dai karanta tarihin yakin uhud a wurin nan kun dai ji irin baka wahalar da aka sha ko to an gama annabi na kan hanyar dawowa ilal madina yana kan hanyar dawowa garin madina kharajan nasu min al madina sauran jama'ar da aka baro a cikin garin madina ba su ji yakin ba sai suka fito daga garin madina lil istifsari annabihim ba don komai ba sai dan neman labari game da annabinsu yaya annabi dai ba a kashe shi ba ko an gane ko wa zawihim ko almustarikina sun fito kuma dan ne kaji to tun daga nan zaka gane mutanen nan yanda suka dau annabi sun fito daga garin Madina suna neman labari game da annabin su da Allah aiko musu yaya ba a dai taba shi ba ko kaji shi aka fara faɗi sannan wa zawihim almushtarikina sannan sun fito ne abu na biyu dan neman labarin danginsu da suka haɗu da annabi fil ma'arika a wurin wannan yakin yaya ba a kashe su ba su ma ko an kashe su amma kun dai kun ga dai abin farko da ya fito da su ne labarin ya annabi to sannan sai dangin su daga baya jama'a kun gane ko wa kana min bainihim imra'atun min bani dinar a tsakanin waɗanda suka fito daga garin madina don neman labari akwai wata mace yar kabilar banu dinar ce kutila yawma uhudin abuha a wannan yakin da aka yi ranar uhudu a wurin an kashe uban da ya haife ta uban da ya haife ta an kashe shi wa zawjuha an kashe mijinta a wurin shi ma musulmi ne wa akuha akwai dan uwanta uwa ɗaya uba ɗaya an kashe shi musulmi ne a wurin yakin wabnuha kuma akwai ɗanta da ta haifa ya ji yakin shi ma an kashe shi falamma na'ulaha yayin da suka rinka gaya mata ce to ana ta dawa sai ana ce mata ayya ya haƙurin mu an kashe babanki an kashe mijinki an kashe wanki an kashe ɗanki jama'ar musulmi kun gani suna sanar da ita waɗanda aka kashe mata ɗinnan to lam ko lam tattaris kasiran ba abin da ta nuna na damuwa sam ba ta nuna wata damuwarta ba da yawa faqad ansa qalqaha ala hayatin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama domin damuwarta akan rayuwar annabi ya mantar da ita waccan magana fa da ake ta gaya mata ya mantar da ita kulla ahadin kowaye a duniya ba ta shi take ba ita dai tana so ta ji yaya dai annabi shi wani haza ta dalilin wannan fa innaha qalat ba da anna aulaha jami'an ta buɗi baki ta ce wa mutane bayan sun rinka mata shela na babanki ya an kashe shi an kashe mijinki an kashe dan uwanki an kashe miki da to sai ta buɗi baki ta ce musu bayan sun gama bayyana mata duka waɗannan da aka ce an kashe sai ta ce musu ma fa'ala rasulullah wani dai hali annabi ke ciki ni abin da nake so in ji kenan kawai kalu sai suka ce mata khairan ya umma fulani maman wani ta ce na'am annabi ba abin da ya taba shi ya dawo lami lafiya alhamdulillah kun ji suka ce khairan ya umma fulani huwa bihamdillahi kama tuhibbin ai annabi yana nan sai alheri mun gode Allah yana nan kamar yadda kike so ki ganshi yana nan gayi nan qalat duk da haka sai ta ce arunihi to dan Allah ku nuna min yana ina mu je ku nuna min shi hatta anzura ilai hadde in gan shi da idanuwa na in ga dai ba matsala tare da shi falamma ra'athu salima yayin da ta ga annabi salim alim ba wata matsala qalat sai ta ce mushiratun ila musibatiha tana mai ishara zuwa ga waccan musibar tata na uba da miji da ɗan uwa da ɗa da aka kashe mata bi faqdi abiha kenan tana mai nuna musu wannan musiba na rashin ubanta wa zawjiha da mijinta wa ibniha da ɗanta wa akhiha da ɗan uwanta tace musu kullu musibatin ba'daka duk wata masifa in dai ba kai ta taba ba jalalun to me ma tunda ba kai ta taba ba to me dan Allah ma yani abin nufi da wannan kalmar jalal hayyina ai abu ne mai sauki tunda ba kai aka rasa ba jama'ar musulmi ala sa kun gane maganar nan tunda dai ubanta ne da mijinta da dan uwanta da ɗanta suka rasu to wannan abu ne mai sauki me yato tunda annabi ya dawo lafiya to ai wannan ba wani abu bane ai masifa shine a ce an taba annabi ubanta da mijinta da dan uwanta da ɗanta sun dawo an taba annabi to wannan bala'i ya kai bala'i amma tun da su aka kashe annabi ya dawo lafiya to ya ji wata masifa ma mai sauki ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kun ji mata to da dai karatun maza ne da namiji ne aka sai ce to kun ji rijalun kenan la tulhihim tijaratu wala bai'un an dhikrillah to yanzu nan sai mu ce nisa'un ko to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan ka duba a siratul halbiya mujalladin ta na biyu shafi na 44 saboda haka mata kun ji duk sanda matsala ta samu babanki ko mijinki ko kuma dan uwanki ko danki ku diba fa ba mutum ɗaya ba dukansu ne suka mutu ka inna lillahi wa amma tun da dai ba a taɓa annabi ba to ai abu ne mai sauki kawai wannan musifa to ke ma ke rinka ganin in dai addini bai tozarta ba dan babanki da mamanki da kowaye na sun tozarta ta dalilin tsara mutuncin addini to kike to meye matan da addini bai tozarta ba ai tozarta su ne sauki ce a wurina jama'ar musulmi kun gani to an ko kun fahimci wannan in ka lalaba ajihun ka diga kwandala addini na bukata amma kuma ɗanka na bukata to sai ka gane waye kamata kenan a'a ka daidai kai tunani to kun ji misali na farko ko na fifitawar da magabata suke wa manzan Allah akan komai nasu shi ne kaji malamar ta ce to ga dai muna da abin koyi a cikin waɗannan magabatan to kun ji ga ɗaya karatu ya fita ko bai fita ba na biyu wa kazalika kuma haka nan dai najidu min qissati ummi sa'ad misalan za mu ƙara samun wani misali da za mu ɗauka na darasi a cikin kissan nan ta ummu sa'ad wa numuzajan da kuma misali a aikata gashi ta nuna ra'i'an kuma mai ban sha'awa yunabbi'u an azamati mahabbati halillah wanda ke ba da labarin girman kaunar da take wa Allah wa li rasulihi da kuma girman kaunar da take wa manzon shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil ula wal akhirah fa qabla an yadkhula ar-rasulu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-madinata kafin annabi ya shiga garin madina bayan dawa daga wancan yaƙi ja'at ummu sa'ad ibn mu'az radiyallahu anha maman sa'ad dan mu'az Allah ya ƙara masa yadda Allah ya ƙara yadda da ita to ta taho ta'adu tana gudu nahwa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ta taho a guje tana mai tunkaran manzon Allah lokacin ya dawo daga yakin wa huwa ala farsihi lokacin annabi na kan wannan doki nasa akhidan bil jamiha yana mai rike da linzamin dokin nata nashi ko fatala sa'ad sai sa'ad to kun ga ku tsaya ku ji uwar ta zo ta'adu nahwa rasulillah ta taho a guji ta tunkaro annabi wa huwa ala farsihi annabi na kan dokin shi akhidan amma shi dan nata yana riƙe bil jami'a da linzamin dokin annabi faƙala sa'ad sai sa'ad ya ce ɗanta kenan ya rasulallah ya manzan Allah ummi ka ga mama na nan a guje ga tanan tahowa fa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya buɗi baki ya ce tana isowa marhaban biha mara balali muna miki barka da zuwa fa waqafa sai annabi ya tsaya jam falamma danat min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tana zuwa gab ga ta kusa da manzon Allah tana isowa azaha bibniha amr bin mu'adh sai annabi ya mata ta'aziyya na cewa danki mai suna amr dan mu'adh fa an kashe shi a wurin yakin nan yana miki ta'aziyya ya hakurin mu shi kam yin shahada wa qadistu shida fi gazwati uhud yin shahada a wannan yaki na uhud an gane ko wala husnani wa salatuna sana lokacin shekarar shi 33 ya kai lokacin da za a fara cin mure shi sosai kenan annabi sai mata ta'aziyya yana kan doki ga ta tsaye ga wani dan nata yana rike da linzamin dokin annabi jama'a ana sa kuna bin mu a wannan labarin mu to annabi ya mata ta'aziyya faqalat sai ta ce radiyallahu anha Allah ka kara mata yarda ta ce amma ko amma idza ra'aytuka saliman amma kaga tunda na ganka kai ba matsala faqad istawaytil musiba to musiban naga ba wata matsala istaqlaltuha ni ina gan wato ina kankantar da ita ai musibar kankanuwa ce maza Allah wannan to ai ba wata musiba bane wannan ai ba ni fitina wannan me yato ma thumma da rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa to kun ji ko yanzu kun ga tunda dai ba annaba aka taba ba to sai ta nuna to ai yar masiban ma to ai yar karama ce kawai ba wani abu ne maza Allah haba ka dawo lafiya to me da an kashe wani thumma da'a rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama li ahli man qutila bi uhud anan ne annabi ya buɗe murya ya kwada kira ga dukkan dangin waɗanda aka kashe musu dan uwa a wannan yaki na Uhud annabi sai ya ta kiransu wa qala li ummi sa'd a lokacin ga ummu sa'ad tsaye kowa na ji sai annabi ya ce mata abshiri albishirinki ina miki albishir wa bashiri ahlihim sannan waɗannan gaba ɗayansu da aka ce ma ‘yan uwa kima danginsu gaba ɗaya bishara cewa anna qatlahum lalle waɗanda aka karkashe musu ‘yan uwan nasu tara fil jannati jami'an gaba ɗayansu ga su can Allah ya musu masauki a cikin aljanna su duka an gane ko wa kad shafa'u fi ahlihim jami'a kuma Allah ba su dama su yi ceton dangin su duka duka dangin su Allah ya ce ku je an mutu kawai zan ba ku ceto su faqalat sai ta ce rabina ya rasulullah ya manzan Allah mun ko gode Allah ya saka da alkhairi wannan abu da aka gaya mana mun ƙara samun cikakken aminci da yarda kenan wa man ya buki alaihim ba da haza to wani mahaukaci ne zai je ya kuka kan wani nashi ya mutu bayan wannan albishiri da aka yi masa waye ne je kuma ya kuka bayan wannan albishiri in dai ba mahaukaci bane wannan asiratul harbiya mujalladi na biyu shashi na arba'in da bakwai to kun ji ko jama'a saboda haka sai a dage wurin aikin addini da fifita shi akan komai wa hadhihi ummu sulaim to ga kuma wata gwarzuwar gaba wadda ita ma za mu dau darasi daga rayuwarta ita ce ummu sulaim shahidat hunainan ma rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ta halarci yakin hunain an gane ko da Allah ya ce wa yawma hunainin in a'jabatkum kasratukum falam tugni ankum min Allah shay'a ka san musulmi ba su taba fita da yawa ba irin wannan yaƙi sai suka rinka ganin to wannan ma haɓa ai dole ma a ci to wannan yawan sai bai ƙara musu komai ba sun wahala to ta fita a wannan yaƙi tare da annabi wa kana ma'aha hanjar amma tare da ita akwai wata wuka abin da ake cewa hanjar ita ce wata babbar bariyar wuka kawai don ka gane irin muguwar rukan na wadda ake makale ta amara kuna tsayawa da mutum yana cewa ni kake gayawa kaza ka gaya dan yaka akwai ni kake gayawa to kama kankar sai ka ji kawai yo ya faɗi kasa shikenan an gama da shi to a tare da ita akwai wannan wukar mai bala'in kaifi ce an gane ko Allah kyauta kada hazamathu fi wasadiha ta daure ta a kwankwasanta shine a tsakiyar mararta wa innaha yawma idhin hamilun bi abdullahi bin abi talha kuma ita a wannan yakin da aka fita ashe ma tana dauke da ciki tsoho na dan nan da ta haifa bayan an dawo yakin mai suna abdullahi dan abi talha da tsohon ciki ne ta ba annabi yakin nan amma kuma kaji da wata yar babbar bare roka da ta ta daure amara faƙala abu ɗalha an fita an isa wurin yaƙi sai abu ɗalha mijinta ya matso kusa da manzan Allah ya ce ya rasulallah ya manzan Allah inna umma sulaimin kaga ummu sulaimin ma khandar ta fito da wata mugu roƙa babarbare roƙa ga ta nan ta ɗaure a kwankwasanta tana ji ana ba annabi labarin irin wannan shiri da tayo a wannan yaƙi da jin mijin ya ba da bayani ga annabi faƙalat sai ta buɗe baki ta ce ya rasulallah ya manzan Allah attakhilhu na riƙo wannan babarbari ya roƙan ne inda na minni ahadun minal mushrikina in har wani cikin mushrikai ya kuskura ya matso kusa da ni bakartu batsanahu kafin ya ankara na farka mai ciki zan ko farka mai ciki kawai sai dai a ga kayan cikin shi hanji ne da tambi ne da huhu ne da kome sai dai a ga sun zubo an gane ko wa aka tula bihi tulaqa ina masu zara jiki su ce za su gudu in yaƙi yaƙi cikin musulmi to duk wanda ya ce zai gudu yau ƙaryarsa manzan Allah shi kanshi sai na kashe shi yau ba mai guduwa ba dai an fito ba to ƙaryar kowa ta ƙare in dai kafin yanzu zan kashe shi musulmi ma na cewa zai gudu zan yi maganin shi wa adribu a'naqam wallahi zan sari wuyayin su in hum in hazamu anka in suka je za su tarwatse su gudu su bakka fatabassama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya murmushi a wurin wa qala yace ya umma sulaim inna allaha qad kafa ai Allah ma ya isar mana a yakin wa ahsan kuma Allah ai ya kyautata karki da mu abinda ake so a nuna shine dan uwanta a cikin musulmi in ya ce zai gudu ya ba annabi ta yadda za ta kashe shi kowaye ka gudu ka bar manzon Allah ai baka isa ba ta ce zan kashe ka kuwa to kun ji misali na uku ko rabi'an misali na hudu wa aidan haka kuma nusaibatu ko bintu ka'ab almaziniya haka nusaiba ummu ammara kenan an gane ko haka ita ma kharajat fi jaishil musulmi na yawma uhud ai tana cikin waɗanda suka fita a cikin sojojin musulmi ranar yakin uhud tasqi azam'a aikin ta idan musulmi na fama da kishirwa tana yawo tana zuba musu suna dan sha ita ke rike da katuwar sarka katuwar jarka in yaƙi yaƙi ƙura te ƙura maƙoshi ya bushe to ita ke ratsa sojojin musulmi tana ɗan zuzzuba musu ruwa don su jika makoshinsu an gane ko wata suljarha kuma ita ke tsayawa kan waɗanda aka jijjima ciwo tana ɗebe musu kewa sai ta gyara ciwon ta rinka aika ya haƙuri wannan jinin falada ne karka wani damu ai yanzu ma bari ka gani ai kana ɗan jin kawo tsake kawai tashi ka shiga aljanna ce fa ga can tana jiranka irin kalmomi haka na ɗebe kewa da kuma tsara natsar da zuciya sai malamar ta ce wa kanat gurratul harbi wa tal'atu halin musulmina hasken yaki da kunnowa kanshi na alamar nasara a karin farko yana ga musulmi ne thumma ashahat bi wajeha anhu sai kuma ta canza yakin kenan da fuskar shi sai ya canza daga musulmi kun ga yakin Uhud an fara musulmi suka fara nasara amma suka saba ka'ida a biya birkice musu daga baya ko an kashe wurin mutum saba'in ga su kwanci amma da farko su suka fara nasara amma da aka samu wata tangarɗa kun ga hasken yakin shine gurratul harbi waɗal atuha da kuma ɗan kunnowa kan nasarar yakin a karin farko lil musulmina amma sun ma'asha haɗi waje anhu amma sai ta ba da baya ta juya musu fuska an gane ko sai ya zama kuma daga baya ba nasarar kuma ta birkicewa musulmi fatana wa latfum siyuful mushrikina haba watan takubban mushrikai ba sai suka rinka aukawa kan musulmi ba tanhalu tana kwankwada min nuhurihim a kirjidansu sai dai kaji an datsi musulmi a kirji kawai wata tsanu fi zuhurihim kuma in ka juya za ka gudu sai kuma su soke ka a gadon bayan ku fankashafu musulmi suka watsi wawallau mudubirina suka juya suka shafa a guje illa asharatun waɗanda ba su gudu ba kaɗai a musulmi sai dai mutum goma aw nahwuhum ko kuma dai sun kusa dai goma jama'a duk yawan musulmi a yakin nan mutum goma ne ko kuma dai gaskiya ba su kai goma ba ma kamar dai mutum goma ne sun kusa dai goma haka goma ko kuma dai kamar dai mutum goma su kadai ne suka tsaya amma kowa ya gudu ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un waqafu waɗannan mutanen su ne suka tsaya yadra'una an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama